هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da sasalati ga Annabi alaihi salatu wassalam ɗan musulmai barkanmu da sake saduwa a wannan karatu na al-ba'ithul hasith ko mu ce ikhtisaru ulumi al-hadith na al-hafiz al-imam Abu al-Fida Isma'il ibn Kathir rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba wannan shine darasin mu na shida mun fara bayani kan gabar da malai ya fara magana kan muwatta za mu ɗan dawo baya kaɗan daga yadda ma da ce tambihun shahi na arba'in daidai ma da ce tambihun faɗakarwa ƙaunul imami muhammad ibn idris ash-shafi'i rahimahullah maganar babban malami jagora kyaukyawan abun koyi a cikin musulunci wanda shi ne Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah maganar shi da yake cewa la a'lamu kitaban fil ilmi ban san ba wani littafi wanda yake magana a ilimi wanda ya taro haditha annabi sallallahu alaihi wasallama aktsaru aktsara sawaban wanda yafi yawan dacewa da daidai dacewa da gaskiya min kitabi malikin saboda littafin sama da littafin al-Imam Malik wannan magana eh al-Imam Shafi'i yake gayin tarhimahullah saboda na daidai al-Imam Shafi'i malamin hadisi sannan kuma malami ne wanda ya san fiqh dan har mazhaba gare shi mai zaman kanta sannan gogagge kuma hujja a luga da kuma ilimin usulul fiqh ai ilimin usulul fiqh ma asali malamai cewa suke farkon da ya fara rubuta littafi a kan shi littafi mai zaman kanshi matsayin fanni mai zaman kanshi shine al-Imam Shafi'i Imam Ahmad yana yabo Imam Shafi'i ke cewa basu ma fahimci haƙiƙanin hadisai ba sai bayan sun haɗu da Imam Shafi'i da haka wannan shaidu ne na imamu mina immati sunna ga ainihin littafin al'imamu malik tare da cewa shafi'i bai ji ba? la ga littafin al'imamu malik al-muwatta wanda shi a shafi'i ya koyi littafin muwatta asali ga al'imamu malik to shi ne ibn kasiri yake cewa inna ma qalahu ita wannan maganar da Shafi'i yake faɗa ya faɗe ta ne qabla al-Bukhari wa Muslim kahin Bukhari da Muslim su wallafa kahin su wallafa littafan su saboda Imam Malik yana gaban su Imam Malik yana gaban su hasuli ma in suna riwaya sai dai su yi riwaya daga ɗaliban al-Imam Malik an fahimta kamar yanzu Bukhari misali ya ce abdullahi ibn yusuf at-tinnishi ko abdullahi ibn maslama amma ne ko abin da ya kama da wannan daga cikin ɗaliban al'imamu malik da gare su yake riwaya duk da a duk waɗin sahihul bukhari ba inda bukhari ya yi riwaya kai tsaye daga shafi'i daga al'imamu malik daga al'imamu malik saboda in sun ce sai sun yi riwaya daga gare shi isnadus zai ƙara tsawo kuma tayyib kenan wannan maganar ba ta taba abinda muka karanta a baya na cewa me bukhari da muslim su ne mafi inganci bukhari da muslim su ne mafi inganci saboda wannan maganar da shafi'i yayi kayan a wallafa bukhari da muslim bayan an zo an wallafa to shikenan sai ya zama to bukhari da muslim haza kasuwar sukari su suka ɗauki sahu na gaba an gane wannan kaga wannan yana iya nuna cewa mutum zai iya gabace ka ilimi amma ka yi abin da bai yi ba wallah ya keɓance ka da wata falala wanda shi bai samu ba tunda idan ba haka ba ai da harkar ilimin mata ƙariya ko ba haka ba in kamar in wanda suka rigi suka huce ba abinda suka bar mutanen baya a shi kenan an kulle ya shi kenan babu wani komai kuma abinda ya yi sai ma lai ce wa kanat kutubun kathiratun musannafa haƙiƙatan kanat kutubun kathiratun musannafa ya kasance an wallafa waɗansu littattafai kathiratun masu yawa musannafa wanda malamai suka wallafa fi zalikal waqti a wannan lokaci a wannan lokaci na suwa lokacin su imamu malik a fi zalikal waqti a wannan lokacin na su imamu malik wanda malamai sun rubuta su fi sunan domin bayanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fi sunan anan wannan kalmar fisunan din malamai masu tahqiqi suna cewa abin da ya kamata ta zamanto shine kasunan kasunan libni jurayj haka ya kamata maganar ta zamanto ba fisunan libni jurayj ba a kasunan libni jurayj kamar littafin as-sunan na ibnu jurayj wa ibn ishaq da kuma littafin ibnu ishaq ibnu ishaq din shine muhammad ibn ishaq an fahimta sai ya ce amma gairar sira ba littafin shi na sira don muna da sira littafin shi wanda rubuta almagazi wanda muhammad ibn ishaq din nan a riwayar ilimin hadithi saduka ne amma kuma a harkar yaƙe-yaƙe da sanin magazi wannan malamai sun sallama shi wali abi qurra musa ibn tariq az-zabidi haka Musa ibn Tariq Az-Zabidi shi ma yana da littafi da ya wallafa wanda yake bayanin sunnoni Annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisai wa musannaf Abdul Razzaq ibn Hammam da littafin al-musannaf na Abdul Razzaq ibn Hammam as-Sana'ani wa ghairi zalika wa ghairu zalika da littafan da ba waɗannan ba wato abin da yake so ya ce kahin al-Imam Malik ya horo rubutu kayan ya zo ya mu akwai malamai sun gabace shi a cikin rubutu kuma su ibn jurayj wannan gaga duk sun ko kuma za ka yi cewa kusan zamanin su ɗaya da al-imam malik musamman muhammad ibn ishaq an fahimta amma abdurrazzaq kaga yana ƙasa ga al-imam malik to a wannan lokacin an yi rubuce rubuce masu tarin yawa daga ciki nan ya bada misalin musannaf musannaf na ibn abi shayh na abdurrazzaq yana daga cikin littafan da suke da fa'ida da ɗalibi ilimi shi yasa na zo da mujalladin shi ɗaya ɗan ba ku misali yanzu wannan shi ne al-musannaf lil-hafiz al-kabir abubakar abdurrazzaq ibn hammam as-sana'ani wa ma'ahu kitabul jami' lil-imam ma'mar ibn rashid al-azdi wa riwayat al-imam abdurrazzaq as-sana'ani wannan mujallaji goma sha biyu ne kamar haka wannan musannaf ɗin mai fa'idar shi irin waɗannan musannafat littattafai ne malamai suke rubutawa amma suna tattauna matsaloli na ilimi fikihu ibada da sauransu amma kuma suna cika shi da fatoyin sahabbai da tabi'ai da wanda ya kama da an fahimci wannan kamar yanzu bari in karanto muku misali ɗaya yanzu ka gane yake cewa Abdurrazzaq an Ma'mar wa Sa'id ibn Bashir an Qatada an Ikrima an Ibn Abbas annahu qala inna ma ja'ala Allahu al-ma'a li yutahhira wa la yutahhara kaga nan fatwa Abdullah ibn Abbas ce yake kawo to haka duk inda zaka budawa kamar yanzu nan babul hammam lirrijal sai ga yakan kawo hadisa annabi ya kawo maganganun sahabbai ya kawo maganganun tabi'ai haka wannan mujallabi goma sha biyu kenan in ka hada da da ne ake cewa da fihir sa'in shi to wannan fa'idar shi shine yadda in ka zo kana magana kan ilimi ka ce imam maliki ya ce kaza ko imam shafi'i ya ce kaza to wannan zai taimaka maka san mazhabar sahabbai ne an fahimta kamar yanzu a matsala da ake tattaunawa yanzu da su imamu maliki da sahabbai wanne ilimi ah sabai sun yi ilimi in dai a ilimi za a ce imamu malik ya ce to a ce abdullahi dan abbas ya ce ya yi cancanta to wannan littattafan da su abdurrazak suka rubuta akwai ɗayan musannaf na ibn abi shabi shi ma mujalladi goma sha biyu kamar haka dukkan su fatawoyi ne kake gani ake tarawa da hadisai da sauransu rishin ba su muhimmanci yakan sanya ka iya inkarin abin da salaf sun san shi ka ce bid'a ce ko ko kai fatawar da ta saba mata su dan baka san ba tasu yanzu misali wa'azi ka liman ya zo ran juma'a manya-manyan malaman suna na wannan zamani za ka maganin su Muhammad Nasir Dila Albani maganin su Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen da makamantan manya-manyan malamai sun yi maganganu a kai da sauransu akwai wanda suka ce bid'a ne wanda suka ce bid'a ne amma wannan littattafan na Ibn Abi Shayba in ka koma mishi za ka ga su Abu Hurairah suna wannan wa'azi ka yi limai an fahimci wannan da haka yadda muke baiwa hadisai mahimmanci na annabi sallallahu alaihi wasallam maganar shi ayyukan shi takririn shi haka fatoyin sahabbai da tabi'ai su ma suna da mahimmanci sosan gaske to inda zaka samu irin waɗannan fatoyin shine irin nan musannaf na ibn na Abdurrazzaq ko musannaf na ibn Abi Shayba ko irin su al-Muhalla ta ibn Hazmi ko irin su as kubra ta al-Imam al-Baihaqi ko irin su al-Awsat na ibn al-mundir wanda suke kawo fatoyi na maganganun sahabbai to kaga wannan ya fi muwatta girma a nisa ba kusa duk kun san muwatta ina ha kai ba ha kun taba ganin shi wato akwai bambanci da kun san shi da kun taba ganin shi kenan to kaga wannan inda zaka jera shi mujalladi 12 kusan kowane ɗaya ya kai haka wurin 12 kina harkar ba ta ba ta wasa ba ce ilimin nan za a yi shi a yi shi da gaske amma ɗan karatun nan na sama-sama sannan daga baya ke ta hayaniya a ce akwai abu ka ce babu kuma kai ba karanta komai ba kaga akwai matsala ke sai yake cewa wa kana kitabu maliki littafin al-imam maliki ya kasance wa huwa al-muwatta wanda shine muwatta ajalluha yayi waɗannan littafan girma yayi su daraja kamar yanzu ya yi wannan musannaf na ibn abi shayba ta bangaren lura da cewa yakan kawo haditha annabi sallallahu alaihi wasallama yakan kawo fatoyin sahabbai sannan yakan tsaya tattauna mas'aloli na kiyasi da ijtihadi da kanshi yi wannan musannaf din da sauran littafan su ibn jurayy da makamantan su wa a'zamuha naf'an kuma littafin muwatta ya fi su umari littafin muwatta ya fi su umari ya ce wa in kana ba'abuha akbaru hajman minu ko da yake waɗansu daga cikin littattafan sun yi muwaffa girma yanzu kamar wannan musannaf ko ce mujalladi goma sha biyu to kaga muwaffa kuma a yanzu mujalladi ya ke buga shi ko yin haɗar tanwirul hawali ne ga ƙananan mujalladai guda biyu an fahimci wannan sai ce wa in kana ba'abuha akbaru hajman minhu ko da yake waɗansu daga cikin littattafan wanda aka rubuta da ba muwatsan ba akbaru hajman sun yi girma sama da muwatsa wa aksaru ahadith kuma sun yi yawan hadisai wa aksaru ahadith kuma sun yi yawan hadisai sai yake cewa waqad talaba al-mansur shugaba sarki al-mansur abu ja'far kenan al-mansur rahimahullah ya nema min al-imam malik daga al-imam malik cewa an yajma an-nas ala kitabi yace wa imam malik ina so in hada kanun musulmai akan littafin kamuwa wato a waye gari shine littafin da ake dogaro gare shi a babin matsalolin addini harkar ibada harkar mu'amala saye da saisuwa da sauransu an fahimta falam yujibuhu ila zalika imam malik bai karbi wannan abin da ya kira shi ba zuwa gare shi wa zalika min tamami ilmi yin haka din da imam malik wannan yana daga cikin kamala da cikar ilimin imam malik wattisafihi da siffantuwar imam malik bil insaf da adalci wa qala imam malik yace innan nasa lalle mutane kad jama'u sun tattara ilimi mai yawa wattalu ala ashiya kuma sun leko ababe sun gansu wanda lam nattali alaiha mu ba gansu ba wato a wannan lokacin duniyar musulunci ta ne ta yulwanta an fahimta to shine sai shugaba ya zo wajen imam maliki ce to yanzu abinda muke so wannan littafi naka na muwatta war mu sa shi a matsayin kamar shi ne kundi kamar shi ne constitution ɗin mutane a babin ibadu da mu'amala da sauransu mamalci ya ce a kawai dai a bar littafin masu unhana da shi su unhana amma a ce an ɗora mutane a kai cewa kowa da abin da ke ciki zai aiki ita ya yi haka ba daidai ba saboda ilimi yana da yawa sahabbai sun yaɗu a ko'ina tabi'ai sun kai ilimi a ko'ina mutane sun shi ilmin muka da hadisai da karatun da ni bai shi su ba to kaga yanzu akwai abin da imam malik zai zo fatawa ce zai yi ta ijtihadi ba hadisi bane to sai aka ce ma dole sai kai aiki da wannan kai kuma ka samu hadisin da ya saba ma wannan ba hada rigima ba an kawo rigima to kaga wannan yau da a duniyar mu ta yanzu da kai ne shugaban kasa ya kira kai ce to littafin ka da ka rubuta za mu dora shi a tilastar da mutane kowa ya rinka aiki da shi ya za ka ce kawai ma sai ka ka kumbura ya ce yawa ai daman sai mu in ba mu ruwa ke iya shi kenan sai ka zama dan malikun malamai a yi ta jinjina maka to amma yanzu ku duba ba imam malik ya wannan maganar ba to za ga yanzu a kasashenmu mutane suna so su lazimta maka dole sai ka aiki da mazhabar malikiya sai a buɗe littafi a ce gashi mai risala ya ce kaza sai ka ce eh na yadda da mai risala mutumin kirki ne babban maimanci ne amma wannan maganar tashi mai rauni ce saboda hadisi kaza sai a ce da kai da shi wa ya sanin hadisi kai yanzu kana ganin bai san hadisin ba inda kana son ka zauna lahiya to ka bi fiqh ka bi huru'a in ba haka ba wallahi ba za a zauna lahiya da kai ba wani lokaci ma ai ta rigima da su ai ta rigima da su wanda wannan bai dace ba ya ce wa ƙadi'tanan nasu bi kitabihil muwatta mutane sun kula da littafin muwatta mutane sun kula da littafin almuwatta wa'allaku alaihi kutuban jamma sun yi ta ta'aliki akan muwatta da littattafai masu yawa allaku alaihi kutuban jamma sun yi littafai da yawa a wajen ta'aliki yanzu ka ɗauka tun daga na ƙasa-ƙasa talwirul hawali juzi biyu na suyuri an fahimta ga irin su sharhi ibnul arabi duk sharhi ne na muwabba ga irin sharhi na wannan me ake ce mishi kandahalawi wannan ɗan indiya mujallaji wajen barkatai ga suna na manta da na biyo muku da saura daga cikinsu ga irin sharhi na wannan me ake ce mai albaji abul walid albaji kusan mujalladi goma manya-manya biyu kadai na zo da su saboda su mala ya kawo a sai ya ce wa min da zalika yana daga cikin mafi kyawun littattafan da suka yi shirgin muwatsa kitabat tamhid littafi at-tamhid wannan shi da littafi at-tamhid wannan mujalladin shi na farko kenan mujalladi goma sha bakwai kamar haka sha bakwai kuma so ake ka karance su mala wanda wannan kaga at-tamhid lima fil muwatta'i min al-ma'ani wal asanid fi hadith rasulillah sallallahu alaihi wasallama li abi umar ibni abd al-bar an-namari al-qurtubi ya rasul hijira tana da shekara 463 a duniya ba a yi mamuwar tashirin da ya kai wannan ba wani ɗa da uwa ta durkusa ta aihe shi wanda ya mamuwar ba hidima kamar wannan littafi a tarihi mujalladi goma sha bakwai wannan ta hakikin su bashar awwalin bashar awwalin yana daga cikin sanannu ko shahararrun ma in ma bai zama mafi shaharar malami ba a wajen ta hakikin nassoshin littattafai to shi da suka buga sha mujalladi goma sha bakwai to wannan kaga hidima ce da aka yi wa muwatta sai ya ce wa listiskar sannan ya rubuta listiskar wannan kuma shi da listiskar shi kuma ya danganta saura da sauransu wannan mujallari takwas ko tara na manta adadin mujalladat ne to wannan shi wannan abu aiki biyu ne ibn abdul barri wannan din isnadan hadisan yake tattaunawa da ma'anonin hadisan yake tattaunawa nan kuma matsalolin fiqh shi yasa yace al-istizkar al-jami' li mazahib fuqaha al-amsar wa ulama al-aqtar fi ma tadammanahu al-muwatta min ma'ani ar-ra'y wal athar matsaloli na fiqhun da Imam Malik ke kawo to shine yake kawo maganganun malamai akai kamar yanzu kaga nan misali ba kitabul al-wudu ne sai ga yana kawo maganganu ga su daga qawlu abi ka qawlu abi saurin fi zalika kun ga ne yace qala maliku wa ashabu maganar imam malik su da daliban shi qala shafi'i ka qawli malik yanzu mazhabar shafi'i ce ke kawo maka nan qawlu abi saur fi zalika ka qawli shafi'i sawa qawlu ahmad ibn hanbal to haka yake kawo maganganun malamai kuma kowa sai ya kawo hujjojinsu kuma sai ya tattauna to sai ya zamanto ya yi ma muwatta hidima hidimar da ba a yi ma muwatta irinta ba wannan littafan guda biyu su ne mafi kyau sauran littafan suna da nasu fa'idodi kamar irin sharhin ibn al-arabi da na gayi sharhin ibn abul walid baji da sauransu suna da nasu fa'idodi amma ba su kai ba waɗannan guda biyu shi ne ce da at-tamhir da al-istizkar li shaykh abi umar na babban malamin nan da ake kira abu umar wanda shi ne ibni abdulbar ɗan abdulbar a wajen kumimun ɗin nan me yasa mata annamri ya sako da sukunun to kuskure ne fataha ce annamari yake annamari kamar yadda ibnu khallikan ibnu khallikan yake cewa yadda ake yi masunan wasali shine annamari da yi mimun fataha ana jingina shi ne zuwa ga annamar annamru shi kakan da ake jingina shi gare shi sunan shi annamru da sukunun amma ya zo wajen nisba nisba din fataha ake samu al-qurtubi dan garin qurtuba rahimahullah Allah madaukakin sarki ya mishi rahama sai ya ce haza wannan kenan ma'a ma fihi tare da abin da yake cikin littafin muwatta من الأحاديث المتصلة na hadisai wanda isnadinsu ya sadu a sahiha kuma hadisai ne ingantattu muwatta za ga imam malik ya koro hadisi wanda da isnadi wanda muttasil ya sadu har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma hadisin ya inganta an fahimta wal mursala za ka samu hadisan da mursalai ne imam malik yake ainihin kawo su rahmatullahi alaihi idan aka ce hadisi mursal muka ce shine mai tabi'i ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wani abu an fahimta wal munqati'a wani lokaci za ga ka hadisi munqati wanda isnadin shi ya yanke wal balaghat al balaghat shine abinda imam malik labarin shi ya iso gare shi yace balagani an an ibn umara labari ya iso garin cewa ibn umar ya ce kaza wanda wannan balaghat din ba su huce guda hudu ba za su huce ba guda hudu wanda wani malami haɗin juz'i ya rubuta a kan balagatu malik an fahimta shi ne balagat al'imamu malik allati la ta kadu tujadu musnada wanda waɗannan ba a kusa a same su a matsayin isnadinsu ya sadu illa ala ludurin sai dai can abinda ba a rasa mursalan da yake kawa munqati'a da yake kawa balagat da yake kawa ga annabi sallallahu alaihi wasallama to wanda zaka samu wadansun su isnadin su bai kusa ya sadu illa ala nudur sai dai can abinda ba a rasa ba yasa ibn abdul bar a cikin at-tamhid ne ya daga cikin kokarin da yi duk inda imam malik ya ka hadisi mursal to sai ya kokarin nemo mai isnadan shi dan a samu mai isnadin ya sadu in ya kashi munqati sai ya nemo isnadin shi haka yi ta ƙoƙari sai da ya kawo isnadan waɗannan ababen da imam malik yake kawo ko dai munkatai a ko mursala ko abin da ya kama da wannan daga baya-bayan na akwai wannan sheikh salim ibn eid al-hilali ɗalibin muhammad nasiruddin albani rahimahullah ya yi mamuwatta hidima har guda biyu ya rubuta muwatta wanda ya tahqiqinta a mujalladai da mujalladi biyar idan manta idan ban manta ba mujalladi guda biyar muwatta da riwayoyin shi guda takwas ayi muwatta ba riwaya ɗaya ba ce riwaya da ta yi shahara wadda ta ce a hannun mu galibi muke karantawa ita ce riwayar yahya ibn yahya al-laythi an fahimta shi ne ka kula ya ce qala yahya imamu yahya ya ce qala maliku maliku ya ce kaza to wannan ita ce riwaya da ta yi shahara to amma har riwayoyi guda takwas wannan ya tattara malam salim ya tattara akwai riwayar abu mus'ab az-zuhri riwayar abdullahi ibn maslama al-qanabi da waɗansu riwayoyi riwaya abdurrahman ibn qasim riwayoyi guda takwas sannan bayan wannan kuma ya zo ya yi sahihul muwatta da da'iful muwatta sahihul muwatta shi ne hadithai ingantattu da suka inganta a muwatta sannan da'iful muwatta hadithan da suke masu rauni wanda ba su inganta ba a muwatta wanda wannan malam salim ya yi koyi ne da aikin malamin shi muhammad nasiruddin al'albani da himahullah kun san malam muhammad nasiruddin albani shi kusan za a ce shi ya zo da wannan sala a doke littafin hadisi a ware hadisan shi ingantattu a ware hadisan shi da basu inganta ba shi yasa waɗansu malaman ba su yadda da wannan ba suka ce in dai za ka yi ta haƙiƙi da tahrijin littafi to ka bar hadisan shi yadda suke in ka zo ga sahihi ka ce wannan sahihi in ka zo ga da'ifi ka ce wannan da'ifi in ka zo ga maudu'i ko munkar ka ce wannan munkar ko ka ce wannan maudu amma ka bar littafin yadda yake amma Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ijtihadin shi sai ga a bari a ware ingantattu daban sahihai daban sahihul jami' da'iful jami' sahihul targhib wat tarhib da'iful targhib wat tarhib sahihu al'adab al-mufrad da'ifu al'adab al-mufrad haka albani ya tararraba su to shine shi ma salim kamar yadda a muqaddimar aikin shi yake gai yace yayi wannan ne dan ya cika aikin malamin su tunda albani ya dauko littafin ilimin hadisi ne ya taso su gaba so yake duk wanda ta sauka gare shi ya mishi haka sahihan shi daban da'ifan shi daban ayi ma abu dawud da'ifi da sahihi ayi ma tirmizi sahihi tirmizi da'ifu tirmizi ibnu majah sahihi tirmizi da'ifu tirmizi haka za a yi ta saukowa ana mai littafin hadisi a kai da haka ya yi dewa ta amma kaga motsa bai mishi ba bai mu motsa ba to shi ne shi kuma nashi ɗalibin sai ce bari a ci gaba da aikin malam shi ne shi kuma sai ya sahihul muwatta da da'ifi na na al-muwatta an fahimci wannan to wannan abin da ya shahi magana kan littafin al-muwatta amma kun da ya gabata na muku wani alƙawari mu dakatar da karatu a haka sai mu dan yi magana kan kan wannan mun ga yi cewa a bangaren littafan da suka yi kona littafai inganci muka ce na farko shine sahihu muslim sahihul bukhari sannan muka ce sahihu muslim ko sannan muka ce mai gedi mai sahihul khuzaima to wannan sahih ibn khuzaimah da aka buga a mujalladi biyu saboda mai tahqiqin bai samu sauran raguwar littafin ba ya tsaya ne a inda ake bayani kan matsaloli na ainihin babin aikin hajji sai ce intahatil makhtutatu huna ad'u Allah al-'aliy al-qadira an yamunna 'alaina bi nuskatin ukhra li hadha al-kitab kamilatan ghayra naqisa mai tahqiqin shine wa الدكتور محمد مصطفى الأعظمي صحيح ابن خزيمة للإمام لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري وندا أعيه شيء دليبيو دعشرين دا أكو يارس دلي أكو دا تلاتين دا دا تلاتين دا دلي أكو دا قومشا قومشا دا يعني أكا تسيما صحيح ابن خزيمة وانا شيء صحيح ابن خزيمة مجلد بيوني حكا أنا فهمتا وندا أكا ساومو كينا تو باين صحيح ابن خزيمة سيمو كتيني كبيوا صحيح بن حبان شيني المسند الصحيح على التقاسيم والانواع wanda shi kuma asulin shi mujalladai ne guda takwas game da game da abun nan game da fihi risala wannan shi ne sahih ibn hibban wanda kaga ذكر البيان بأن عدة أهل أهل بدر كانت عدة أصحاب طالوت سواء سيتي أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان أنا أبي إسحاق عن البراء أنه قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة أشر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن to shi kuma wannan wanda ya mai ta hakiki da aiki mutum biyu ne ga Muhammad Ali da Khalis a Dr. Khalis wanda a matsayin al-Ustadul Musharik ke Ustadul Musharik mujalladi takwas wannan sahihun Ibn Hibban ke tayyib wanda yake bi musu mutunta shine ne al-Mustadrak ala sahihain للحافظ أبي عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري مستدرك الحاكم ده ممكن منغرو أكن شي شي كما asulin shi mujalladi biyar ne a wannan taba'a ne mujalladi biyar to kun ga yadda yake in ya kawo hadisi misali kun ga yanzu nan bayan ya gama kawo hadisin sai ya ce hadha hadisu sahihun ala sharti muslimin wa lam yukharrijahu bi hadha al-lafz ya kawo hadisin ya ce bukhari da muslim ya kamata ce sun kawo hadisi ba su kawo shi ba shine bayan ya kawo shi ce to wannan hadisin ya inganta kuma ya cika sharadin muslim kun bukhari da muslim musarautu shi da wannan da wannan lafazi haka yake ta ta'aliki in ya kawo hadisi sai ya ya ainihin yi ta'aliki akan shi kaga nan yace eh wa qad sahhat hadhihi al-lafzatu bi ittifaqi thiqatayn bundar ibn bashar wal hasan ibn makr ibn makram ala riwayatihi ma'an usman ibn umar wa huwa sahih siti ala shart ash-shaykhayn wa lam yukhrijahu yace wala hu shawahidu fi hadal babi minha sai ya koro shawahid wannan shi da al-mustadrak al-sahihain hadisan da Imam al-Hakim ya ga cewa Bukhari da Muslim ya kamata a ce sun kawo su wanda ba su kawo su ba a can baya mun yi magana kan Musnad Imam Ahmad da Musnad al-Bazzar da Musnad Abi Ya'la wannan shine Musnad Abi Ya'la shi kun mujalladi bakwai ne shi ma kamar haka muka ce al-Musnad shine me mutun ya dauko hadisai ya tsara su a babin hadisan sahabbai kamar ya kawo hadisan abubakar in ya gama kawo sai ka hadisan umar sannan in ya gama ya kawo yanzu kun ganan kun ga ya fara da musnadu asali dai shine ce musnad abi ya'la al-mawsili wanda ya rusu 307 tayyib yanzu nan sai ya fara da musnadu abi bakr hadisan abubakar kun ga musnadu abi bakr to kun ga sai ya kawo haka zai ta kawo hadisan abubakar su ne ke ta kawowa su ne ke ta kawa a nan sai ya ce akhirul juz'il awwal min musnad abi bakr karshen juz'i na farko na musnad abi bakr to sai ya zo ko musnad umar hadisan umar ibn al-khattab to haka zai ci gaba da kawo hadisan umar ibn al-khattab su ne nan in ya ida kuma kaga nan sai ya kawo musnad ali bin abi talib hadisan ali bin abi talib haka zai ci gaba da kawo su in ya ida kuma daga nan musnad ali ya yi yawa sama da waɗancan masani haka za ka musnad az-zubair ibn awwa musnad sa'ad ibn abi waqqas musnad abdurrahman ibn auf al-ashratu al-mubashshirun bil janna ke su ne ake shirowa sai da aka zo gaba musnad uqba maula jubair haka ya ci gaba da kawo su musnad abi sa'id al-khudri to wannan shine musnadu abu ya'la to haka in ka dauka al-bahru zakha wanda aka san shi da musnadul bazzar al-bahru zakha wanda wannan taqiqi na sayyid imran tayyib shi ma haka zaka ga da shi ya fara musnad abubakar haditha abubakar haka zai ta kawo shi kaga nan ma rawa usman ibn affan an abubakar riwayoyin usman ibn affan daga abubakar ma rawa abdullahi ibn mas'ud an abubakar haka yake kawo su marawa abu huraira an abubakar to haka zai ta kawo musnad na abubakar musnad na abubakar sai da yazo ya kawo musnad umar ibn khattab radiyallahu anhu haka zai ta kawo su in yayi da musnad na umar yazo musnad usman ibn affan haka zai yi tai musnad ali marawa zirr ibn hubaysh an ali to wannan almasali kenan tattaro hadisan sahabbai wannan musnad imam ahmad kenan imam ahli sunna ash-shaybani musnad imam ahmad ash-shaybani wannan tabar mujalladi 12 ce to haka zaka ga shi ma zai yi ya kawo musnad na abubakar in ya gama kawo musnad na abubakar a kawo musnad umar haka yake ta kawowa kaga nan musnad ali bin abi talib haka zai ta kawo su su ma in ya ida sai ya kawo sahabbai haka nan musnad sa'd bin abi waqqas to wannan shine al-masani al-masani mun yi magana kan al-mu'jam al-kabir da al-mu'jam al-awsat na at-tabarani a darasin da ya gabata to wannan shine al-kabir din al-mu'jam al-kabir na imam at-tabarani shine wanda ya rasu 360 tayyib kaga nan unais ibn atiq ibn amir al-ansari wa yuqalu aus to sai ka hadisa abisa irin salon da dai muka yi bayani yadda yake tsara hadisan a a makon da ya gabata wannan shi kuma mujalladi 11 tayyib kaga mallan sai kai asusu bake harkar nan da gaske ce wannan mujalladi bakwai ne al-awsat din tsaka tsakiya kenan al-mu'jam al-awsat wanda muka ce yakan kawo malamin shi ne sai ka mishi hadithin da ya rawaito daga mishi kun ganin sai ce manismuhu ahmad malaman shi da sunayen su ahmad ahmad ahmad wanda ya riwayar hadithi daga mishi kun ganin sai kawo haddathana ahmad ibn rushayd ahmad ibn rushayd ahmad ibn rushayd ahmad ibn rushayd in ya yi da ahmad yawa ahmad ibn amr Ahmad ibn Amr Ahmad ibn Amr hadisan su shi kuma Ahmad ibn al-Qasim Ahmad ibn al-Qasim Ahmad ibn al-Qasim haka yake ta kawo hadisan tayyib haka zai ci gaba kun ga duk malisuhu Ahmad wanda sunayen su Ahmad ne da ya riwaya da gare su duka wannan mujalladin duka Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad malamai masu da Ahmad kun san Imam Tabarani malamai sun yi dubu ba ba zancin malami ɗaya biyu biyar goma malaman sun yi dubu kamar yadda al'imam zahabi ya a cikin asiya to waɗannan kawai na kawo ba ban tsaya ɗauko su bukari muslim saboda wannan galibi sanannu ne sunan arba'a magana za ta zo a kansu ba mamaki a lokacin za mu kawo su wannan duka mi yake nuna maka wannan ɗan ƙaramin littafin da kake karantawa karkari na shi saboda shi ne zai koyar da kai ya za ka shi ne sanar da kai miye a nan me a nan waɗannan mi ake mihi da su me manuhar rubuta su mi suka kumsa hadisai ingantattu da ifai ko me to wannan lokacin da ka iya wannan to in ka so kana karatu wannan ka san mi kake karantawa an fahimta to kaga kenan me dole sai aljihu ya sha kashi mala ha subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk